بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أشرن دا ترى قوة الرجب shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da lissafin goma ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 61 cikin jeren darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibnu abi asim rahmatullahi alaihi al-imamu ibnu abi asim ya rasu a shekara ta 287 wannan littafi nashi na daga cikin wato ummahatu kutubil aqidati alaman hajji salafi salih ɗaya daga cikin muhimman littattafan aƙida wanda ke karantar da aƙida da manhaji na ahlus sunna wal jama'a Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiya wannan malami a inda yake mana darussa akan babuka da suka shafi al'amarin ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama irin alfarmar da Allah zai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a ran alkiyama da damar da za a bashi na ceton bayi cikin al'ummarsa cikin masu zunubai har da masu kaba'ira kusan kowa a wannan taro na kiyama da annabawa da waliyai da salihai da shahidai kowa sai ya shiga cikin wannan alfarma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama da wannan babuka ne yake ci gaba da kawo mana hadisai a kansu za mu tashi a lambar tarjama ta 841 wani ya tambaye ni rana wai me nake nufi da tarjama malamai suka ce tarjama irin wannan tsarin abinda suke nufi lamba hadisi shine tarjama ko babi to yanzu lamba hadisi na 841 shine da zamu tashi ko an ga wajen malam yace haddathana hisham ibn ammar qala haddathana sadaqah ibn khalid qala haddathana ibn jabir qala sami'tu sulaym ibn amir qala sami'tu auf ibn malik يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة الحديث مالن يتي حدثنا هشام بن عمار مالن هشام دان عمار أبو الوليد الدمشقي بابا مالمن قرآني دنن من جا حديثan shi da yawa a baya ya rasu a shekara ta 245 al-Imam al-Bukhari da Muslim da da da wasun su sun rutu hadisun shi afon bukhari da al'arba abin da musulun shi kuma ya ce daga sadaka tubun khalid a dimashki kenan sadaka tubun khalid da dimashki shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari ne da tamanin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bukhari da abu dawuda da nasa'i da ibn maja banda tirmidhi banda muslim sun fitar da hadisan shi shi kuma ya ce daga ibn jabir wato abdurrahman ibn yazid ibn jabir daga cikin rijalu Ibn Maja da Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila shi kuma yace daga Sulaim ibn Amir al-Khaba'iri Sulaim ibn Amir al-Khaba'iri al-Himsi Muslim ya fitar da hadisin shi da al-Arba'a banda Bukhari qala yace samitu Auf ibn Malik naji sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama mai suna Auf ibn Malik ibn Abi Auf al-Ashja'i ya musulunta lokacin yakin Khaybara a ranar fatu makka shi yake rike da tutar ashja'u kabila ashja'u sahabi ne ya ya zauna ƙasar hims Allah ya ƙara masa yadda shine aka ji shi yana faɗa yana cewa a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wazan Allah ya ce atadaruna ma khayyarani rabbi al-laila nabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin su cikin annashuwa yana musu albishir yana cewa ko kun san zabin da Allah ubangiji na ya bani cikin daren nan Ƙala, aufu ya ce, Ƙulna Allahu wa Rasulu alam, muka ce, Allah da kai manzan Allah kuka fi sani. Ƙala, sai ma'aiki sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, fa innahu khayyara ni baina an yadda kula nisku ummatil janna wa baina shafa'a. Allah ya bani zaɓi cewa in zaɓa, ko dai a sanya rabin al'ummata 50% gaba ɗayansu lokaci guda a kai su aljanna, saura kuma a ingiza su ta. Ko kuma a bani daman ceto, a sanya waɗanda suka cancanta shiga aljanna shiganta saura kuma a bar ni in ta cetonsu a hankali a hankali annabi ya ce fakhtartu shafa'a sai na zaɓi cewa a bani daman ceto kulna ya rasulullah sai muka fara cewa ya manzan Allah ud'ullaha an yaj'alana min ahliha ka roƙa mana Allah ubangiji madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda zaka ceta qala hiya li kulli muslimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane musulmi zai samu ceto na ba ku kadai ba yanzu kaga su sun roƙi annabi ne roƙa musu Allah Allah ya bada dama a cece su amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su cewa kasu damu duk wani mutum musulmi ya cancanci wannan ceto Allah ka sa muna ciki wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce a mazajen isnadin sa zamu ga cewa gaba ɗayan su mazajen wato Bukhari ne in ban da shi Hisham ibn Ammar wanda wani lokaci yana da dan ya samu tsufa ana mashi talqini amma hadisin da wannan lafazin ibnu majah ne ya ruwaito shi da al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da kuma littafin sa musnad ash-shamiyyin haka al-imam abu al-imam imam al-a'imma ibnu khuzaima shi ma ya ruwaito shi a cikin kitab at-tauhid da al-ajuri a cikin ash-shari'a kenan da abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin al-mustadrak wallahu a'lam قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى وإنما إسنادها إلى ولد هنيا مال هشام بن عمار الدمشقي زواج الحكم ابن هشام آه الثقفي مولى آل عقيل كنا شمانا الحديث أتكلم سعيد ابن ماجه shi kuma yace haddathana Abdul Malik ibn Umair al-Kufi wannan da gaskiyar jalal jama'a ya rasu 136 shi kuma ya ce daga abu burda da abubakar waɗannan guda biyu abu burda da abubakar ibnai abi musa ‘ya'yan abu musa al'ash'ari ‘ya'yansa ne ya sanya mashi sunayen sahabbai daga shi abu musa ɗin al'ash'ari radiyallahu anhu ƙala ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama za ta lailatin wata rana cikin wani dare muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi sallama fa'ar rasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada zango fa'ar wa'ar rasna muwa muka yada zango fa qala yace ata'atin ba'adakum min rabbikum bayan fitarku daga nan wajen wani dan sako daga wurin ubangijinku ya zo gare ni fa khayyarani baina an yadkhula nisfu ummati aljannata wa baina ash-shafa'a ya bani zabi cewa ko dai a zuba min rabin al'ummata a aljanna ko kuma a bani daman ceto fa khtartu ash-shafa'a na zaɓi ceto saboda ceton zai ba da dama a shigar da duk wanda ya mutu yana da kalmar shahada faƙulna ya rasulallah sai muka ce ya manzon Allah ij'alna mimman tashfa'u lahu ka sa mu cikin lissafin waɗanda za ka yi musu ceto qala antum minhum da bai ce kwata da hankalinku duk kuna ciki qulna afala nubashshirun nasa biha ya rasulallah to me kake gani me ra'ayinka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yadda mu shiga gari mu ta shela mu ce jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi an riga an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama cewa zai cici kowa in dai ka mutu kana musulmi wabtadarahur rijalu mutane suka fara cinturundu suna kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana so a sashi cikin list din waɗanda za a ceta kowa yana so ya zama bai samu matsala ba falamma kasaru alaihi falamma kasiru alaihi yayin da suka yi yawa a kansa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya ce hiya li kulli man mata la yushriku billahi shay'a wannan ceto ya tabbata ga duk wanda ya mutu ba tare da yana shirka ba duk wanda ya mutu musulmi bai shirka ba to ya cancanci ceton nan wannan isnadi ne kyakkyawa mazajensa mazajen bukhari ne in banda al-hakam ibn hisham kuma shi ma saduqun ne al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito wannan riwaya ta hanyar malamin sa hamadu dan salama haka nan kuma ya sake ruwaito ta hanyar Hassan ibn Musa zuwa dai ga wannan hanya ta Abu Musa al-Ash'ari da wani ƙari. Duk da yake a wannan isnadi akwai wani mutum mai suna Hamza ibn Ali ibn Makhfar wanda majhuli ne. Wannan dai hadisi ne tabbatacce insha Allah. Malam ya sake cewa haddasana Abdul Wahhab ibn ibn Dhahhak qala haddasana Isma'il ibn Ayyash الراشد ابن داود أنا عبد الرحمن بن حسان الروح ابن زنباع عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث wannan isnadi malam ya karbo mana shi daga Abdul Wahhab ibn Dahhak ibn Aban Abul Harith daga cikin rijal ibn Majah shi kuma yace daga babban malami Isma'il ibn Ayyash wanda ake mishi lakabi da Muhaddithu Sham Isma'il dan Ayyash Abu Utayba eh Abu Utayba daga cikin rijal ne cikin mazaje manyan malaman hadisin kasar Sham duk da yake bai da hadisi a cikin Bukhari da Muslim sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah sun fitar da hadisansa shi kuma yace daga Rashid ibn Dawud al-Barmasi as-San'ani mutumin Yaman ne wannan al'imamu annasa'i kaɗai ya roto hadisun shi daga abdurrahman ibn hassan daga rauh ibn zimba wannan rauhu ɗan zimba wani me za a ce ne ba a ce dpo ba ko sai dai a ce abin nan inspector janar ig ne na police a zamanin sarki abdulmalik ɗan marwa wannan mutumin yana daga cikin mutane da aka shaide su game da zurfin tunani da basira. Hajjaji ɗan Yusuf da kake jin labari, wannan mutumin shi introducing ɗinsa ga Abdulmalik ɗan Marwa. Abdulmalik bai san shi ba, Hajjaju kawai ofisa ne a cikin rundunar 'yan sanda da ke ƙarƙashin wannan IG ɗin. Wata ne kawo shi gun Halifa Abdulmalik ɗan Marwa ya ce wannan a bashi dama, a bashi political appointment zai aiki. saboda duk abin da hajjaji ya ɗauka na zunubi ga wanda ya ya introduce din shi kuma gani da kawai ofisa ne a cikin runduna kamar a ce wani tsohon DPO ne ko tsohon shugaban wata wani squad haka kawai ya kawo shi gun Abdulmalik dan Marwan to Allah dai ji kansu gaba daya shi Rawh ibn Zimba baban shi sahabi ne sunan baban nashi Zimba ibn Rawh al-Juzami sahabi ne ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hadisai da yawa inda ba harkar ilimi ya sa gaba ba harka aikin dan sanda ce da moshi duk da haka zamu ga ibnu hibana ya ya wasaka shi amma sauran malamai ba sa itibari da shi shi yake riwaya daga ubadatu dan samit sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yana cewa inna Allah ta'ala qala Allah Ubangiji yana cewa ya Muhammad ya kai manzon Allah lam ab'af nabiyyan wala rasulan illa sa'alani mas'alatan u'tiha iyahu u'tiha iyahu babu wani manzo da na taba aikowa ko wani annabi sai dai zama a nan duniya ya roke ni wata alfarma yayi wata addu'a kuma na biya masa bukatarsa fasal ya Muhammad kai ma ka roki abin da kake so zan biya maka faƙultu sai manzo Allah ya ce ni kuma sai na ce mas'alati shafa'atul li ummati yawmal qiyama ni bukata ta ina so a bani dama ranar alkiyama na cici al'ummata faqala abubakar sai sai na baka ya bayyana sai ya ce mashafa'atu ya rasulullah to menene ma'anan wannan ceto da kake nema qala yace aqulu zan zo ne in ce ai rab ya Allah shafa'atil lati latikh latiktaba'tu indak ceto na da na taskace na boye nayi saving din sa a wurinka yau na zo in karba Allah bani damar da na taskace fa yaqulu rabb na'am sai Allah ya ce haka ne ka ka nemi dama kai a bari sai yau ranar alkiyama zaka yi amfani da damar ka to fa yakhruju rabbi baqiyata ummati fa yukhriju rabbi baqiyata ummati minan nari da ka sai ragowa al'ummata masu zunubai masu kaba'ira masu israri akan saga'ira duk wanda ya samu matsala aka sashi a wuta sai Allah ya kwaso su ga baki daya a fito da su daga wuta wa yambuzuhum fil janna duka sai a watso mun kaya na cikin aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan isnadi ne da'ifi saboda wancan malami Abdul Wahhab ibn Dhahak malami ibn Majah malami ne matruki malama hadisi ba sa ba sa bin sa amma Uh, matanin yana da mutaba'a kar ka karaya eh matanin yana da mutaba'a amma dai isnadi ne mai rauni sannan kuma ga rawah ibnu zimba wanda ibnu hibbana ya ya ya kadaitu dai masa uh, tawfiki kuma an shayi magana akan yadda malamai suke dari dari da tawfiqat wanda ibnu hibbana ya kadaitu da su uh, asalin hadisin al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi ta hanyar al-Hakam ibn Nafi zuwa ga Ismail dan Ayashi ita ce mutaba'a saboda haka zaka ga cewa wato hadisin ya tabbata ta hanyar lafazinsa ta hanyar mataninsa amma isnadin ne yake da yake da yar matsala malam ya sake cewa haddasana fadl ibn sahal al-a'raj abul abbas qala haddasana al-aswad ibn amir qala haddasana abdul wahid an-nasri min waladi abdullah ibn busr qala haddasani abdurrahman ibn amr al-auza'i qala marartu بجدك عبد الواحد ابن عبد الله ابن بصر وهو وال على حمص الحديث wannan isnadi malam ya karbo shi ta hanyar wani zakakurin malami shine al-fadl ibn sahal ibn ibrahima al-a'raj abul abbas ɗaya daga cikin graduates ne na makarantar imam ahmad ibn hanbal ana kirga shi daga cikin malamai masu matukar hazaka ya karantar da su bukhari da muslim da Abu Dawuda duk waɗannan ɗaliban shi ne yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Nasa'i to shine ke riwaya daga Al-Aswad ibn Amir Shazan kenan Shazan Abu Abdurrahman Ash-Shami ya zo na Baghdad ya rasu shekara ta 208 shi kuma daga wani mutum wanda ba a san ko waye ba shine Abdul Wahid An-Nasri wannan majhuli ne ba a san ko shi waye ba min waladi Abdullahi ibn Busr daga cikin jikokin Abdullahi dan Busr sahabin nan mai hadisin azumin ranar asabar haddasani abdurrahman ibn amr wannan jika na abdullahi ibn busur ya ce malam auza'i babban malamin nan abdurrahman ibn amrin auza'i shi ne ya bani hadisi ya ce mini marartu bi jaddika abdulwahid ibn abdullah kai abin nan wato abdulwahid ya ce abin nan ya ce masa na wuce da ta gaban kakanka wa huwa walin ala hims yana gwamna a ƙasar hims faƙala lisa ya ce mini ya aba amr Allah shiga fata malam la'uhaddifuka hadithan ya surruka zan baka wani labari da zai birge ka zai maka daɗi fa wallahi na rantse maka da Allah la rubbama katamtu hulwulata wannan hadisi na daɗe ina ɓoye shi ba na gaya ma masu mulki ƙala ƙultu bala na ce aiko na ji daɗin haka ƙala fahaddasa ni abi an abdullahi bin busur sai ce sai ya karantar da malam auza'i ɗin ya ce babana ya bani karatu daga kakan shi abdullahi ɗan daga kakana ke na abdullahi ɗan busur ƙala ya ce bainama na hannu bifina'in bifina'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna zaune a farfajiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce tsakar gida ko makamancin haka yace id kharaja alaina mushriqal wajhi mutahallilan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu fuskar shi tana annashuwa ana ganin alaman murmushi da jin dadi a fuskar sa qala yace fa qumna fi wajhihi fa qulna sai muka ainihin wato kalle shi ko muka miƙe muna kallon fuskarsa muna cewa basharakallahu ya rasulallah Allah ubangiji ya maka bishara muna fatan alheri innahu la yasurruna ma nara min ishraqi wajhika wa tatalluqi muna jin dadin maganka cikin annashuwa da sakin fuska fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mai yace musu inna jibrila atani laylata fabashsharani jibril ne zo min cikin wannan dare yayi mana albishir annallaha azza wa jalla qad a'tani ash-shafa'ata cewa Allah madaukakin sarki ya bani damar ceto ranar alkiyama fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah afi bani hashimin khassa shin cetonka ya takaitu ne akan banu hashim su kare zaka ceta qala la yace a a qulna fi quraishin amma shin ceton zai takaitu ne akan kabilun Qurayshawa danginka qala la yace a a qulna fa fi ummatika to kana nufin al'ummarka qala mai riwaya yace faqa'ada bi yadihi sai ya kulla hannayen shi ya sa hannun shi daya a cikin daya fa qala yace hiya li ummatil mudhnibina al muthqilina yace ga al'ummata masu zunubi wanda za su zo da kayan nauyi na zunubi ranar alkiyama la haula wala quwwata illa billah wannan isnadi ne da'ifi saboda wancan Abdul Wahid nasri ba a san shi ba amma Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Mujam al-Kabir da Al-Mujam al-Awsat kuma yana da shawahidu da suke nuna watin tabbatar ma'anarsa eh sai malam abubakar ibn abi asir yake cewa qala abul abbasi al-fadl malam al-fadl ibn sahal sai yace wan qata'a min kitabi harfun a cikin littafi na da na ruwaito wannan hadisin daga malamin mu al-aswad ibn amir sai naga na yanke wani zance an ƙara da ma alal muhsinina min sabi cikon aya ko wala allazina idza atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa aynuhum tafidu min ad-dami adhanan nan ne kuwa ne aya wata aya ce wannan al-muhim yana kokarin ya nuna abinda ya rasa a cikin littafinsa bai gane meye ba bai gane ina wannan ayar ta zo a nan wajen ba wallahu alam قال أبو بكر عبد الواحد ابن فلان ابن عبد الله ابن بصر عبد الله عبد الله عبد الواحد ابن فلان ابن عبد الله ابن بصر shine cikakken sunan shi wancan wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو خالد يزيد الدالاني قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي an abdulrahman ibn abi uqailin qala wannan isnadi ta hanyar shaharar malamin nan da aka ji hadisan shi kusan fiye da na kowa a littafin nan shine malam abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf shi kuma daga sheikh al-allamatu al-muhaddith ahmad ibn abdullah ibn yunus at-tamimi al-yarbu'i ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar kufa kuma wanda al-jama'a kulluhum rawu anhu yana daga cikin kibaru shuyukhi al-Imam Muslim za ga suna yawar waya daga Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus eh bayan al-aimatu sita za ga manyan malamai da yawa ɗaliban shi ne su Abu Zur'a su Yaqub ibn al-Fasawi su Ibrahim al-Harbi duk waɗannan ɗaliban sa ne babban malami ne Allah ya gafarta masa haddathana Zuhair Zuhair ibn Muawiya kenan qala haddathana Khalid Abu Khalid al-Dalani Abu Khalid Yazid ibn Abdurrahman ibn Asim al-Kufi ad-Dalani Dalan din sunan wata anguwa ne a kasar Kufa shi kuma yace daga Aun ibn Abi Juhaifa as-Sawa'i shi kuma daga Abdurrahman ibn Alqamah al-Thaqafi daga Abdurrahman ibn Abi Uqayl kala yace in talaqna fa ataina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa anakhna bil babi mun tashi daga garuruwan mu muka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka je muka yada zango a bakin kofar gidansa wama fi nasi abghadu ilaina min rajulin yaliju alaihi a lokacin ba wanda muke jin haushi illa wanda zamu zo mu ga ya shiga mu ba mu shiga ba mun riga shi zuwa muna jira ba maso kowa ya riga mu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fama kharajna hatta ma fi nasi ahadun ahabbu ilaina min rajulin dakhal dakhala dakhalna alaihi yace wato ba mu fito ba har sai da aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da muka fi kauna ma'ana can ba su so su ga wani ya riga su zuwa amma saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su da su da sauran mutanen sai abin ya musu dadi qala fa qala qa'ilun sai wani ya ce minna cikin mu ya rasulullah ala sa'alta rabbaka mulkan ka mulki sulaiman ya manzo Allah me zai hana ka roki Allah ubangijinka ya baka mulki na ban mamaki irin mulkin da ya ba annabi Sulaiman shi annabin Allah ne kuma sarki ne kuma shi ya roƙa ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di haka ya roƙa innaka antal wahhab Allah ka bani mulki wanda babu wanda zai samu irin shi a bayana lalle kai mai bayarwa ne kuma Allah ya bashi sai wani yake ba annabi shawara me zai hana ka nemi irin wannan sarauta fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi yayi dariya yace la'alla li sahibikum indallahi afdala min mulki sulaiman ai mutumin naku wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai samu a wurin Allah ya dara abinda sulaiman ya samu shi mulkin da ya samu na duniya abinda za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fi nashi eh inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa atahu da'wa Allah bai taba yi ko wani manzo ba ko annabi a nan duniya sai da ya zama Allah ya bashi wata addu'a da zai yi kuma Allah ya amsa mishi rabbi habli min ladunka dhurriyatan Allah ya bayar qala rabbi habli mulkan la yanbaghi Allah ya bayar rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ta annabi nuhu Allah ya bayar duk wani annabi da ka sani yayi wata addu'a Allah ya bashi wannan abin nan take a nan duniya nan Musa Allah ya bashi ya halaka mai da Fir'auna annabuwa ne Allah ya bashi ya mai kaza annabi Yusufa Allah ya bashi annabi Yaquba Allah ya bashi duk annabawa sun yi addu'o'i mabambanta kuma Allah ya biya musu faminhum man ittakhadha dunya fa utiyaha akwai wanda ya nemi duniya kuma wanda ya nemi mulki na duniya kuma Allah ya bashi wa minhum man da'a biha ala qaumihi akwai wanda ya ma al'ummar shi muguwa addu'a addu'a halakawa kamar annabi Nuh la tazar ala al-ardi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah kuma ya bashi fa uhliku biha aka halakar da su hadha aridu mumtirna bal huwa masalatu bih rihun fiha azabun gashi nan dai addu'o'i da dama da annabawa suka yi kuma da irin bala'in da ya auku ga ainihin wato waɗanda aka wa wannan addu'a yace ni kuwa wa inna allaha atani da'awata Allah ya bani dama ne wata addu'a za a karba mini fa khabba'atuha sai na taskace ta inda rabbi nace Allah ya ajiye mini nayi sabin dinta shafa'atan li ummati yawmal qiyama ceto ga al'umma ta ranar alkiyama wannan isnadi ne da'ifi yazidu nidalani al-imamu al-hafiz ibn hajar yana cewa saduqun yukhti'u kathiran wa kana yudallis amma shi ma yana da mutaba'a matanin yana da asali kamar yadda muka ambata malam ya sake cewa haddathana yaqub ibn humayd yaqub ibn humayd ibn kasib mun sha jin hadisan shi ma daga cikin malaman da wannan malami ya ta riwaya hadisi a gunsu ba ji ba gani shi kuma ya ce haddasana abdulaziz ibn muhammad abdulaziz ibn muhammad wato aljuhani kenan aljuhani maulahu addarawardi mutumin daraward ne ana mashi alkunya da abu ubaidillah yana da hadisi a cikin muslim da al'arba'a da kuma bukhari ya kawo hadisin shi amma makarunan bi ghairi shi ke riwaya daga amru ibn abi amrin amr ibn abi amrin shine abu shaddad alfihiri wannan sahabi ne kakansa akwai akwai amru afwan akwai amru ibn abi amrin aljuhani shine sahabi ba shi bane wannan ba shi bane domin kaga wannan tabakar da kasar tabi'i ne ma wannan zai zama kenan amr ibn abi amrin zai zama maula mutallib ibn abi ibn abdullah ibn hantab na'am amru ibn abi amr maula mutallab ibn abdullahi ibn hantab shi ya kamata ya zama a nan wajen an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi malan sa'idu makwabcin makabarta din nan malan sa'idu na makarahuta an abi huraira shike riwaya daga sahabu sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira radiyallahu anhu qala abu huraira yace qultu ya rasulullah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyama ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne wanda zai fi samun arzikin cancantance tanka ranar alkiyama fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce qad zanantu ya aba hurairata Allah yas'alani an hadha alhadith ahadun aula minka nabi ya ce dama na sani kai abu huraira ba na tunanin wani zai mun irin wannan tambayar in ba kai ba yasa bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul ilm babul hirs alal ilm babun tsananin jaraba da kulafucin neman karatu abu hurairah yana daga cikin abin da taimake shi a neman karatu yana da naci yana da kwarzaba shi ma wani gundar ne mai zaman kanshi bayi da sauki irin shi irin abdullahi dan abbas duk haka suke irin su aisha suna tambaya tambaya ta neman ilimi ba tambaya ta ƙura ba suna sa hankalinsu da basirarsu da tunaninsu kamar da ibn Abbas yake cewa da aka tambaye shi ya aka ka tara wannan ilimin ga shekaru kaɗan ya ce bi kalbin aqul wa lisanin sa'ul ita ma Aisha haka take ita ma tambaya kullum ta tambaye maza Allah sai sama me ma'anar kaza da abin da bata fahimta ba ta yi muraja'arsa to da haka suka tara wannan ilimi da duk duniya take cin moriyarsa tunda aka yi musulunci har yau ba ai malamai irinsu abu hurera haka yake manzo Allah sallallahu alaihi tambayoyi ba tambayoyin quraba kamar yadda muka ce tambayoyi na neman ilimi har shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi recognizing din shi a matsayin min ahrasin nasi alal ilm wanda yafi kowa kwadayin ilimi a cikin mutane cikin sahabbai sannan shi bai da wata sana'a a lokacin ɗalibin ilimi ne full time ala dawam yunwa cikin shi ma sai in ya ga tana nema ta, kassara shi sannan yake nema abin da zai karya ta ya ci gaba da neman ilimi ba yi da komai ba yi da kowa a dama kuma neman ilimi ya fi dacewa da mutane irin waɗannan ba ka da jari ba ka da kasuwa ba ka gaji komai ba sai dai lafiyarka da ƙwaƙwalwarka da tsananin kwaɗayinka to ka fi samun ilimi amma lokacin da ya zama kana da wasu tsare-tsare kana da wasu harkoki to gaskiya ilimi sai dai ka ɗanyi abin da za ka samu dai da ba shi yake cewa a samu na sallah sai dai ka samu na sallah amma kana da kasuwanci kana da noma kana da kiwo kana da sana'a kana da aikin gwamnati dole na abubuwan dole za su cinye lokacinka kuma ba za a hana ka yin su ba to sai ka je kai ta yi abin da ya ragu na lokaci sai ka zo ka samu abin da ka samu irin karatukan na tsakanin magarba da isha na dai wayar da kan mutane kar su zama dai a cikin duhu mara kan gado to sai dai haka abu hurera ya samu wannan damar ya tara ilimi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a shi yasa sai ka ga wani lokaci har mutanen da aka taho da su tun daga makka har madina tare da su aka yi musulunci sai su ta mamakin irin ilimin da abu hurara ya tara su suna ina abdullahi dan umar duk ilimin shi wata rana aka yi ce abu hurara ce kai malam hadisan ka sun yawa fa mu duk muna naka wannan karatun to su wataƙila lokacin sun tafi gona ko sun tafi neman aure ko sun tafi kasuwa ko kuma dai suna dai wata harka ne shi kuma yana nan diddin wala hairin yana nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Bukhari a cikin irin wato tsare-tsaren shi na hada babubuka ta inda ba a tsammanta ba sai ya kawo shi a nuna kwadayi akan ilimi sannan ya kawo shi kuma a cikin kitabu Ar-Riqaq Allah ya gafarta musu gaba daya Annabi ya ce Abu Huraira na san dama babu wanda zai mini irin wannan tambaya sai kai lima ra'a min hirsika lima ara min hirsika alal hadith saboda naga kana da kwaɗayi akan ilimi wato malami ya jinjina wa ɗalibai don ya ƙara jinjirin ɗinsu don ya nuna musu ya gamsu da ƙoƙarinsu ko ai ba abin da ake kenan amma mutum makin a ce mashi very good ko a sami a report card a ce keep it up good attempt wane ne duk wannan yana cikin abin da zai sa ma yaro ya ji ƙwazo ya ji cewa yalle an yarda da ƙoƙarinsa kuma ana mashi fatan alheri ko kuma an zo assembly ko an zo taron yayi dalibai a bashi wani wisam wani abin rataya a wuya ko wani abin rikewa ko wata kyauta wadda za ta nuna cewa an recognizing din shi to annabi ya ce mishi saboda naga kwadayinka akan ilimi as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illa allah mukhlisan min nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa cancantar ceto na ranar alkiyama wanda ya faɗi kalmar shahada la ilaha illallah ya musulunta kuma daga zuciyarsa da ikhlasi ya faɗe ta masawa'un ya faɗe ta ne tun farkon ran da ya shiga musulunci ko ko ya faɗe ta ne a san da zai mutu duk ɗaya ne inda ya mutu yana musulmi to wannan ya cancanci ya dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi yana cikin arzikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam dai shi yasa kaga wannan magana da annabi yake yawan maimaitawa faɗin Allah madaukakin sarki ya walazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah iyaka jin tsoron Allah kuma kar ku sake duk yadda za a yi gwagwarmaya ko a daka ko a nika ko a tankade kar ka sake ka mutu sai kana musulmi ka mutu alhalin kana imani da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki shine mahaliccinka shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa da sunayensa kuma shi kadai ya cancanta abautatawa ka mutu da wannan kudirin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya aiko da shari'a kuma shi kake bi domin kamar yadda muka ji a hadisin wato jarabawa a kabari za a yi maka tambaya wasu hadisan masu nuna kamar aka annabin kada za a yi tambayar saboda haka duk yadda za a yi mutum ya tabbatar ya mutu yana musulmi wannan hadisi yana cikin littafin Bukhari Imam Bukhari ya kaitu da riwayar sa banda banda Muslim sai dai kuma su Ahmad ibn Hanbal da ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid da ibn Manda da Ajuri a cikin shari'a dukkaninsu sun ruwaito shi ta hanyoyi mabambanta zuwa ga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda Malam ya sake cewa haddathana Muhammad ibn Muslim ibn Wara qala haddathana Ali ibn Ayyash qala haddathana Shu'aib an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man qala hina yasma'u nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta illa halat lahu ash-shafa'atu yawm al-qiyamah Allahu akbar to gashi fa ya saki kawo wani istinbati daga wani hadisi wanda hadisi ne mashahuri kusan kowa ma ya san shi hadisin addu'ar bayan kiran sallah wannan karan sai roto shi ta hanyar wani ban so in ce kasar gumi domin kasar gumi ba a hada ta da kalma mai kyau mun gane an ce kasar gumi to wani wani mugu za a fara ce kasar gumin barawo ko kasar gumin dan damfara bai dace a ce kasar gumin malami sai dai a ce bijimi ko ko hamshaki ko mai kuɗi kenan an ce hamshaki ko mai kuɗi ne to wani wani jijjigen malami ne wannan daga cikin buhunan ilimi a tarihin musulunci wato aka faɗe shi sai ka ji wani hanta katakada saboda Muhammad ibn Muslim ibn Wara in kun tuna mota hadisin shi a can baya Muhammad ibn Muslim ibn Usman ibn Abdullahi Razi yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda garin Rayu ta fitar da ba a taɓa ganin irinsu ba. Rayu a yanzu shi ne Tehran kawai, Tehran birnin nan na Iran, Allah ya sa su musulunta. Da Abu Zur'a, da, da mai sunan shi ɗaya? Da, ku tuna mun sunan shi, Abu Hatim. Na shiga jazaba ne. da Abu Hatim, da Muhammad ibn Muslim ibn Wara, to waɗannan ukun jama'a, to iyaka kenan. Buhuna ne na hadisai. wannan duk da yake kamar da zabi yake cewa da yake yake mashi take yake cewa ahadul a'lami yudrabu bihi al-masalu fil hibzi ala humqin fihi irin mutane ne wanda in basira ta musiwa sai aka kaman wawaye ne kasa ko mutane da kwakwalwa duk jikin su kwakwalwa ne sai kaman ba su da wayo to irin su ne Allah ya mashi kwakwalwa ta ban mamaki da ba taba ganin irin ta ba ya kasance madogara a ilimi amma kuma a cikin malaman alkutubu sita na sa'i ne kaɗai wata hadisin shi saboda ta'akhuri da yayi ya rasu shika ta 270 Allah ya gafarta mishi a to shine malamin wannan isnadi ta hanyar Ali ibn Ayyash ibn Muslim mutumin ƙasar Hims wanda shi kuma da hadisi a cikin Bukhari da al-Kutub al-Arba'a ta hanyar Shu'aib ibn Abi Hamza daga Muhammad ibn al-Munkadir Malam Muhammad dan Munkadir yace an Jabirin daga sahabi Jabiru dan Abdullah Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa Jabiru yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man qala hina yasma'un nida wanda yaji kiran sallah sai yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan addu'a da aka yi wannan kira cikakke da aka yi was salatil qa'ima ya Allah ubangijin wannan sallah da ake shirin tayarwa ati muhammadan alwasilata wal fadila ya Allah ina roƙonka ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasila wal fadila awwan da ka masa alƙawari guda biyu alwasila wal fadila ya Allah ka bashi wa ba'athu maqaman mahmudan ya Allah ka tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maqaman wani matsayi mahmudan abin yabawa allazi wa'atta wanda kai kai masa alƙawarin zaka bashi illa halat lahu shafa'atu yawmal qiyama duk wanda yake faɗan wannan addu'a to shafa'a ta ce tona ya ya ya tabbata gare shi ya cancanci ce tona ranar alkiyama wannan addu'a addu'a ce sananniya cikin addu'o'in sallah wanda ake yi lokacin kiran sallah yadda sunna ta tsara idan ka kalla hadisan mabambanta da suka zo shine idan mutum ya ji ana kiran sallah to zai maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa wanda da ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai ya faɗi har zuwa kan hayya alal sala da hayya alal falah to saboda su idan muka lura waɗannan guda biyun su ba lafazin addu'a bane Allahu akbar zikiri ne ashhadu an la ilaha illallah zikiri ne ashhadu anna muhammadar rasulullah zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne amma hayya alal sala da hayya alal falah su ba zikiri bane su ne asalin kira zuwa ga sallah umarni ne kira ne cewa ku zo zuwa ga sallah ku zo zuwa ga falahi to anan ne aka samu cewa sai a ce la haula wala quwata illa billah wato kawai mutum yanzu yana ƙara wani zikiri da zai ƙara mashi kaimin ya tashi ya dawo ya zo ya sallah idan ladan ya gama kiran sallan tsab to sai mutum yayi cikakken salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya biyo baya da wannan addu'a sannan sai ya biyo baya da nashi addu'o'in ladan zai yi ko ba zai yi ba wannan wani rikici ne tsakankanin malamai amma ladan yayi kawai in ya jira na alkiyama aka ce ba sai yayi ba shikenan ya zama bonus in ko ya zama ya kamata yi bai yi ba kaga ya asara ko sannan kuma a wajen tada ikama malamai suka yi sabani shin tada ikama shi ma maimaitawa za a yi ko ba za a maimaita ba maganar ta fi dacewa da abin da yake shine na ta hakiki shine a tada ikama ba a maimaitawa ta da ikama shuru ake yi ko a yi addu'a a san za a ji wannan maganar garibiya ko saboda ba ita aka saba ji ba amma ita ce ta haƙiƙin matsalar al'allama usaimin ya ta haƙiƙinta da wasu malamai kafin shi cewa a ta da ikama shuru ake yi sai mutum yana iya yin addu'a lokacin ko kuma ya shuru kawai musamman tun da hadisan sun zo da addu'o'i a bayan in an gama yana cewa sun kaɗaitu ne da annida na farko duk da dukkaninsu ana kiransu da suna annida menene alwasila ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fassara abin da ake nufi da alwasila ita ce wato wata villa ce ta musamman wani masauki ne na musamman a mafi kololuwan a falala a aljanna wanda Allah ya tanaje shi don wani bawa kwaya ɗaya gyal manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kuma yana fata ya zama shine wannan bawa kuma Allah ya so shine bawan Allah da zai samu wannan wajen sai ce mu al'umma sa mu taya shi roƙon Allah ya bashi shi kuma ya lamunce mana ceto sannan menene alfadila ɗaukaka da falala me makaman mahmudan shine abinda Allah ya mashi alƙawari cewa asa an yaba asaka rabbuka makaman mahmuda shine yadda kowa sai ya ci alfarmasa kowa sai ya yaba ma aikin da zai yi na ceton al'umma ranar alkiyama wannan hadisi sananne ne kamar da muka ambata mala ya kawo mana shi anan ne dan batu akan ceto malamai sun fitar da fikiwa a cikinsa cewa yana nuna kwadaitarwa akan yin addu'o'i a lokuta masu albarka lokacin kiran sallah lokacin kaza lokacin kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kuma ya nemi alfarma ayi masa yana da gaskin abin da shedan yake shagaltar da mutane shine galibi ana kiran sallah muna wasu harkoki daban ba kowa ne yake samun damar ya tayin wannan a ce sallah biyar duka kana yin wannan wannan addu'a ba ba kowa ne yake samu wannan dama ba sai wanda Allah ya bashi gamdakatar za ga abun kamar da sauki amma abu ne mai wahala saboda ana wasu sabgogi ala kana bacci ala kana tafiya ala kana wata sabga abinda ake so da zara an fara kiran sallah komai sai a dakatar da shi saboda hankalin mutane ya dawo kan wannan nida'i dan su samu su ba da wannan wannan wajibi na dake kansu ko wannan mustahabi dake kansu na addu'a na'am iya sai ka iya iya yin ka duk sado ne kira sallah ba dai sun shi kiran sallah ba annabi kuma ya ce hira yasma'un nida abinda ka ji mai sunan shi kiran sallah sai ka yi kana ƙara kana ƙara samun lada ne insha Allah ƙarin zikiri ne yana magana ne akan masallatai da suka yawa tabbas bai dace masallatai su yawa fiye da bukatun mutane ba ba daidai ba ne yana cikin alamun tashin alkiyama amma tunda mun samu kanmu a cikin yanayin ya muka iya duk sanda ka zo ne ya kira sallah sai kai duk sanda ne ya kira sallah sai kai har iya ka gaji sai ka bari haka nan ko kuma an tada sallah a masallacin ku kaga ba za ka yi abin nan ba kuma wallahu almusta'an wasu masallatan bai dace sai an dinga sa masa manyan lasifikoki ne suna shiga na juna ba ko da an yi su sai su zama annabi ya umarni da a gina masallatai a cikin unguwanni yana cikin bukhari amma ba a ce kuma kowane anguwa ko kowane layi nan mita hamsin ga masallaci ga wani hamsin masallaci jikin gida da gida ɗin nan wannan dubbi ba daidai ba ne ba daidai ba ne gaskiya Allah ya kyauta wa fihi an abi darda'i an nabi sallallahu alaihi wasallam mala yace a cikin wannan babi akwai wata riwaya da bayan wata riwaya ta cikin bukhari da muslim da sauran tafai akwai kuma riwaya daga daga abu darda'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tabarani ya fitar da ita amma da isnadi wanda yake mai rauni Shekul Albani ya wata magana a nan da yake faɗa da yake cewa wani wani malami mai suna Abdullahi Ad-Darwish Abdullahi ibn Ahmad Ad-Darwish wani malami mutumin ƙasar Saudiya ya rasu shekara ta 1409 yace shi ya da da Sheikhul Albani bai san inda zai samu wannan hadisin da aka ce ana bi darda'i ba sai da wannan malamin ya nuna mai gashi ne inda yake cewa yace dallani alaihi Abdullahi Darwish rahimahullahu wa jazahu khairan wannan da aka ce wa fihi an abi darda'i an annabi sallallahu alaihi wasallama yace malam Abdullahi Darwish shi ya nuna mini inda zan samu hadisin Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya gafarta mai Allah ya ji kansa قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا ابن لهيئة عن بكر بن سوادة عن وفاء ابن شريح الحضرمي عن رفيع ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك وجبت له شفاعتي wannan riwaya ita kuma daga ainihin wato malamin Uqbatu ibn Mukrim ibn Aflah al-Ammi daga cikin malaman Muslim da Abu Dawuda da Tirmizi da Ibn Maja daga Abdul Ghaffar Ibn Dawuda shi kuma yana da hisi a cikin Bukhari da Abu Dawuda daga Sa'i da Ibn Maja Abdul Ghaffar Ibn Dawud Ibn Mihran Ibn Ziyad Al-Harrani Al-Ifriqi cikin manya-manyan malamai wanda suka zo na ƙasar Misra an ce lokacin da Ma'mun ya je ƙasar Masar tare suke fira shi kuma daga Malam Ibn Lahiya dama shi malamin ƙasar Misra ne Abdullah ibn Lahiyata Al-Qadi Al-Hadrami daga bakar ibn sawada ibn thumamatal harrani shi kuma daga shurai ibn wafa ibn shurai al-hadrami malam wafa dan shurai al-hadrami yana da rauni mai rauni ne mu rike wannan ar-rufai ar-rufai ibn thabit ruwaifi ko ruwai fi ibn thabit al-balawi dai da cikin ansar ne قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi ne yace man qala duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa anzirhu al maq'ad al muqarrab ka zaunar da shi a kujerar nan ta kusa da kai inda ka kusa da kai ranar alkiyama wajabat lahu shafa'ati wannan isnadi ne mai rauni hadisin bai tabbata ba kamar yadda muka yi ishara saboda wancan mutum mai suna wafa ibnu shari'il hadrami ibnu hibana kada ya takaitu da amincewa da shi da haka alhafid ibn hajar ya ce makabul ga kuma ibn lahiya wanda yake yana da sayi'ul hibs in ba dai riwaya shi daga abadila ba wallahu alam mala ya sake cewa haddasana abbas ibn abdul azim abbas ibn abdul azim al-ambari al-basri ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar basara wanda al'aimatul arba'a sun rawaito hadisin shi Bukhari kuma ya mushi ta'liqin wani hadisi kwaya daya shine hadisin abin nan ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag a cikin kitabur raqa'iq ga Bukhari yace qala Abbasun al-Ambari bayan da ya kawo shi ta wata hanya cikakkiya daga Makib na Ibrahim sai ya biyo baya da riwayan Abbasun al-Ambari da irin qala din da yake cewa qala abbasun al-ambari to dama kuma ibnu hajar yake cewa idan bukhari ya faɗa haka ko dai ya zama wato ta'aliki ne ga magarin ta'aliki ko kuma in malamin sa ne to ya zama abin nan ta hanyar wato zama ne irin na muraja'a ba zama ne irin na karatu ba ko ijaza wallahu a'lam maganganu dai masu yawa da malaman hadisi suka yi wajen to to to sai ya kawo shi da haka mu'allakan ya goya shi ya goya riwayar shi ya muƙaranar riwayar da ta makibu na Ibrahim. Ya ce, Haddasana Hamad ibn Mas'ada, an Imran al'ammi an al-Hassan, an Anasin yarfa'uhu ila Rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallama. Daga Anas, Anas yana ɗaga wannan riwaya zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama. Manzan Allah ya ce, Ma ziltu ashfa'u ila rabbi azza wa jalla, wa yushaffi'uni wa ashfa'u wa yushaffi'uni ban gushe ba a ranar alkiyama ina ta kai kuka gaban Allah madaukakin sarki ina roƙon alfarma a bani ceto Allah yana bani a bani ceto Allah yana bani hatta aqula har sai na ce ai rab shaffi'ini fi man qala la ilaha illallah tun yana neman ceto a wanda suka yi kaza wanda suka yi kaza sai annabi ya zo gaba ɗaya ce ya Allah ina roƙon a bani ceto ne kawai na duka na bai ɗaya akan duk wani wanda ya faɗi kalmar shahada fayakulu hazihi laysat laka ya muhammad wala li ahadin hazihi li sai Allah ya ce mishi a'a wannan ba taka bace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ta kowa bace wannan cetan nawa ne ni da kaina inji Allah madaukakin sarki wa izzati wa jalali wa rahmati la ad'u fin nari ahadan yaqulu la ilaha illallah Allah ya ce na rantse da buwayata na rantse da jalalata na rantse da rahamata ba zan bar wani a cikin wuta wanda yake faɗin la ilaha illallah wannan hadisi ne tabbatacce isnadin shi hasan ne rijaluhu rijalu muslim in banda imran ibnu dawar al-qattan wanda shi ma mushi mutaba al-imamu ibnu khuzaima imamu al-aima ya rawaito hadisin haka nan kuma baya ga shi asalin hadisi yana cikin sayo muslim a cikin dogon hadisin shafa'a na Anas dan Malik wanda yake cikin sayo muslim a cikin kitabul iman da aka hadisi ne wanda yake wato mai kyau sosai Allah Ubangiji ka sa tun farko mu tsira ba sai an kai wannan na ƙurya kasha-kashi din ba kamar yadda ka zo ka ji a ƙarshen babukan nan shi kan shi malam zai yi wannan addu'a sai ya baka tausayi in ka je yana addu'a cewa Allah ka gafarta mana ka sa mu tsira tun farko malam ya sake cewa haddasana amr ibn usman qala haddasana abi an jabir ibn ghanim an sulaim ibn amir qala wannan kuma ta hanyar amr ibn usman ibn sa'id ibn kathir daga baban shi wato usman dan sa'id dan kathir daga jabir ibn ghanim as-sulami daga sulaim ibn amir al-khaba'iri wanda majhuli ne mun ji a baya qala yace sami'tu ma'adi karib ibn abdu kilal yawmal jumu'a wannan ma'adi karib ibn hibbana ya wasaka shi to na ji shi ranar juma'a alal minbar yana karantawa ko yana huduba akan minbari yuhaddisu ana auf ibn malik yana bada riwaya daga auf ibn malik ibn abi auf al-ashdi din can qala yace auf yace kunna ma'a rasulullahi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'di asfarihi fa qala wata rana muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa sai yace inna jibrila alaihi salam atani wa inna rabbi khayyarani baina khislataini jibril ya zo ya same ni ya kawo mini sakon Allah ubangiji na cewa Allah ya bani zaɓi akan abubuwa guda biyu baina an yi dukila nisfa ummati aljanna cewa ko dai a sanya rabin al'ummata aljanna wa baina shafa'a ko a bani daman ceto faktattu shafa'a sai na zaɓi ceto wannan isnadi ne da'ifi saboda ma'adi karib ibn abdu kilal ibn hibbana ne kadai ya kadaitu da tausikinsa ga kuma sulaim ibn amir wanda shi ma majhuli ne amma dai haka nan Jabir ibn Ghanim shi ma ibn Hibban ya karanta da amincewa da shi amma mun ji riwayar da ma'anarta a baya tana tana da tana da asali mare sake cewa wa fihi a wannan babi na batun ceto an ma'aqil ibn yasarin anin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi daga ma'aqil dan yasar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin tana mun wuce shi a can baya farkon littafin shine hadisi mai lamba ta 41 a littafin shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Tabarani ya ruwaito Tirmidhi ya ruwaito wata ma'anarsa da Annabi yake cewa shafa'ati la tana la, la tanalu shafa'ati rajulaini ko rajulani min ummati la tanaluhuma shafa'ati akwai wasu mutane guda biyu cikin al'ummata wanda ceto na ba zai riske su ba duk wannan falalar ta ceto to su an yi istisna'in su annabi ya ce imamun zalumun gashumun shugaba mamugunci maƙetaci azzalimi hai jama'a wannan akwai ban tsoro fa da kuma wane wa akhara ghalin mariqun aniddin da dan zafin kan addini wanda zai je ya tafarfasa har ya kone me yi ba da ilimi ba mai zaƙewa akan addini har yaje kikiro bid'a ba da ilimi ba to su biyun nan kaga kenan akwai cetan amma banda waɗannan shi yake nufi wa fihi akwai wannan hadisin saboda wanda da yake shugabanci ya ji wannan kar ka zama azzalimi mamugunci zaka jawo kanka ta'annati mai ban mamaki haka nan kuma masu shiga shara ba shanu a hakar addini ba ilimi da zafin kai da zaƙewa har ka kafarta mutane ko ka je ka fita kai daga addinin ko kuma ka fidda kowa ya zama saura kai ka rike buhun kaulasan ka dinga ciro su kana harbin mutane da su ka cika bindigarka da kaulasanoni in ka karar da albushinka na kaulasan sai zama saura kai kadai Allah ya kyauta da kuma wa man mata fil madinati kuntu lahu shafi'an da hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya mutu a Madina to ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daukan masa alwashin zan cece shi Allah akbar shi sa ka zama yana cewa Allah kai ni Madina in mutu can eh wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama akwai riwaya Abdullahi dan Umar akwai riwaya Subai'a al-Aslamiyya da Sumaita al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Ibn Majah da Ahmad ibn Hanbal da Ibn Hibbana sun rawaito shi hadisi ne wanda yake wato tabbatacce haka nan shi kanshi Ibn Abi Asim ya rawaito hadisin Subai'a a cikin al-Ahad wal Mathani da At-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Kabir da dai sauran wurare sun rawaito su hadisai ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam haka shi ma hadisin ya ayyana wasu waɗanda za a cece su ranar alkiyama su ne waɗanda suka mutu musulmi ya mutu a garin Madina to wannan ma kadai ya ishe shi ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to zamu saurara anan Allah ya so sai Allah ya kai mu darasi na gaba inda zamu ji babi na ƙarshe da malam ya kulla akan wannan mas'ala ta ceto fil jumla kafin kuma wasu sab babuka da zai kawo eh wannan shine babi na ƙarshe a cikin wanda zai wanda ce babun fi dhikri shafati nabi sallallahu alaihi wasallama li ahli al-kaba'ir wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah